ضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله لا ليه قوائد إمامك قوانيتها ba ka san gulun ba ka duba shafi na bakwai idan irin namu ne ko ya kai na kasar na takwas ko na tara a nasa yawa don ne nan ne a fitira ta uku za a gani shafi na tara bismillahi rahman rahim muna cikin almustahilat fi haƙƙin rusul alaihim salatu wassalam wa adamu jawazi al-a'rad al-bashariyya rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka muhalu abun korewa ne anhum a gare su a cikin wajibabbu na haƙƙin manzannin Allah a cikin lawazin mun ce wa jawazu a aradil bashariya halarcin bujire-bujire na mutuntaka wajibin fi haƙƙin rasulillahi to kuma adamu shi ne kishiyar wancan jawazu a rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka abin da yake bujiro mutum ɗan adam a rayuwarsa irin kamar bacci da jin yunwa da cin abinci da shan abin sha da rashin lafiya ka gane ai da mutuwa da gajiya da sha'awa duka wannan abubuwa suna bujurowa manzannin Allah to a ce rashin bujurowar waɗannan abubuwa na bashariya sai annabawa ba sa bacci ba sa jin yunwa ba sa sha'awa ba sa rashin lafiya ba sa gajiya ba sa mutuwa a wannan muhalin abun kolewa ne an gari domin su ma suna da ɗabi'a da halitta ta bashariya zamantowarsu annabawa zamantowarsu manzanni ba zai hana su mutuwa ba ba zai hana su jinya ba ba zai hana su jin yunwa ba ba zai hana su sha'awa ba ba zai hana su jin bacci ba ba zai hana su ci da sha ba kamar yadda su kafirai suke riyantawa wai in annabi ne ko manzo ne me yasa su yake cin abinci har ma ke zuwa kasuwa mali ha hazar rasuli ya kulu da'ama wa yamshi fil aswaq wannan irin manzo ne ya kunu tsama yana sha abinci kamar da muke wayan jifin asuwa kuma har ma yana zuwa kasuwanni so su sun fi soyi a aiko mala'ika in bai samu ba alal akalli to hada shi da mala'ika da zai dinga yin bayani lalle Allah ne ya aiko yana mai tare da za uzu da ilahi malakut idan bai sa ba saukar mala'ika ba a gare shi ya dinga ba da shaida shi manzo to duk sun yi irin wannan shahadu to shi yasa Allah ya ce kul ka gaya musu inna ma ana basharun mislukum yuha ilai ni mutum ne mai halitta irin ta dole zan ci na sha na yi bacci na yi rashin lafiya saboda an mun halitta ta bashariya irin taku amma bambanci na da ku yuha ilai ni ana mun waye kaga ya zama daban da su shi yasa a wani hadisi yake cewa ayyukum misli waye daga cikin ku kamata wannan ta bangaren matsayi kenan da darajar da Allah ya masa ko kuma lastu ka hayati ni lastu ka hayati ni ban zamanto kamar ku ba kaga a can ya kore eh to saboda haka waɗannan abubuwa a ce kwata-kwata annabawa ba sa yi shine adamu jawazin aradul bashariya rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka muhalu anhum abun korewa ne ga annabawa wa adamu imani bi rusulillah rashin ba da gaskiya da manzannin Allah a ce a cikin manzanni akwai wanda bai da wani manzo ba muhalu abu korewa ne an gare su shi yasa manzo Allah yake cewa yan uwa na annabawa zai magana akan wani alibi sai rahimallahu akhi harun ko rahimallahu akhi ibrahim ko rahimallahu akhi musa yakan faɗi wannan Allah ya ji dan uwa na musa mutanensa sun yi kaza sun yi kaza saboda me ya yi tarayya da su cikin risala kuma ya yarda da manzancin su har da kiran su yan uwansa to ba wani manzo da bai yi imani da rasulullahi da manzannin Allah ba wa adamu imani bi yawmil akhir da rashin ba da gaskiya da ranar lahira muhalu abun kolewa ne ga wani manzannin Allah dukkan annabawa sun yi imani da ranar lahira wa adamul imani bil mala'ika da rashin yin imani da mala'ikun Allah wal kutubi samawiyya da littattafan da aka saukar daga sama muhalin wannan abun kolewa ne gaban manzannin Allah alhamdulillah sai ne akadari shafi littafi na sha hudu a nan yawa ka dubo abin nan farillan alwala ka duba fasali fasulun fara'irun wudu'i za ka duba ka sami kawo mu gani a farko farko ne ba shi na fasali na farko ba ko a na biyu yawa shafi nawa ne naka yawa shafi na shida mala hadi yawa to za a ga wasu nanuhu jiya mun bakon fasali wasu nanuhu sunnonin alwala ga sullu ya daina wanke hannaye guda biyu ilan ko aini zuwa wuyan hannu guda biyu inda shiru yayin farawa a lokacin fara alwalar ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu sunna ne wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinsaru da facewa duka wannan sunnoni ne daga cikin sunnonin alwala wa raddu masi ra'si da juyo da shafar kai shafar farko ita ce farilla masu ra'si daga goshi zuwa ƙiya to juyo da shafar zuwa goshi sunna ne wa basulu uzaini da kafar kunnuwa guda biyu sunna ne wa tajdidul ma'i da sabun da taba ruwa lahuma ga kunnuwan guda biyu sunna ne wa tartibu da jerantawa jeranta ne bayawa bainal fara'idi tsakanin farille yanda Allah ya jeranta su a cikin alkur'ani to sunna ne ka jeranta don haka aka ga manzo Allah yana jeranta su da Allah ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to a wajen aikatawa ka jeranta waɗannan farillai kamar yadda Allah ya jeranta su a Qur'ani sunna ne eh saboda shi manzo Allah ya zo aikata aiki ba laula ba ko me abinda Allah ya fara ambata shi yake fara yi lokacin da aka zo aikin haji hajjatul wada'i da ya zo ya tsaya tsakanin dutsen safa da marwa ya kalli safa ya kalli marwa sai ya ce abu da'u bima bada Allahu bihi inna safa wal marwata min sha'airin ya ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi sai karanta illar safa daga jin wannan sai sabai suka yi wajen safa saboda Allah ya fara ne da ambatan safa sannan yake wal marwata min sha'irillah eh to ko a Hausa ma a zance sai sai ka ce safa da marwa ba a cewa marwa da safa ba ba da dadi ba ba dadin fada to duk ayyuka in dai Allah ya kawo ayyuka a jere to maza Allah yana farawa da wanda Allah ya fara ambata sannan ya biyo baya da wanda Allah ya biyanta sannan ya kawo shi na uku a matsayin da Allah ya ajiye to kai ma kai wannan tartibi bayan da fara'id tsakanin farillai sunna ne wa man nasiya faradan wanda ya manta wata farilla min a'ada'ihi daga gabobuwansa na alwala fa in ta zakara bil qurbi idan ya tuna shi a kusa ko da ya gama alwala yana gama alwala bai tashi ba alwala ba ta bushe ba sai ya tuna wata gaba da ya bari ta farilla ko kuma a'a yana wanke kafafuwa ne sai ya tuna bai yi shafar kai ba ko ya tuna wanke fuska ko ya tuna wanke hannun dama to fa'alahu ya aikata wannan gaba da ya manta wa ma ba da da abin da ya biyo bayansa in fuska ya koda ya wanke kafa sai ya tuna bai wanke fuska ba don ya wanke fuskan akwai tartibi sai ya dawo ya wanke hannun dama ya maimaita ya sake wanke hannun hagu ya yi shafar kai da kunne ya wanke kafar dama da kafar hagu in hannun dama ya manta yana wanke kafa to in ya zo ya wanke damun sai ya sake wanke hagu ya sake shafar kai ya sake wanke kunne da kafa in alal misali ya manta shafar kai ne yana wanke kafar hagu to in ya tuna an yi shafar kan sai ya yi shafar kunne ya sake wanke kafar dama sannan ya zo ya wanke kafar hagu haka ake saboda tartibin yana nan in dai ka tuna bilkurbi a kusa to fa'adahu wa ma ba'adahu ya aikata wannan gabar da abin da ya biyo baya wa in ɗala amma lokaci ya yi tsawo alwala har ta bushe ko har ya tafi ko har ya yi sallah sannan sai ya tuna alwalan nan fa ya manta shafar kai ko ya manta wanke fuska ko ya manta wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu ko na hagu ko wanke kafa to fa'adahu wahadahu ya aikata wannan farillar shi kadai ba zai maimaita abin da ya biyo baya ba sannan wa a'ada ma salla qablahu ya sake duk abin da ya sallata na farilla qablahu gabanin wannan tunawar duk wata sallah da ya ta farilla da wannan alwalar to sai ya sake duk to alhamdulillah wa inna kayf ko wa inna raka sunnati amin na'am
wajen inda ka in ka manta ba ka dawo ka kara mai mai eh wala eh to wannan mai mai da za ka yi kare da ka manta fuskar ka mm, sai da na ji har na wanke kafa na da kuma yana suna da wanke fuskar eh na dawo na wanke fuskar kuma ka uku sun nan kara yi yi mana don ba ma yadda yadda da ka wanke su haka za ka wanke sunna ne ka wanke in so biyu ne in so uku uku ne sunna ne na'am amma kai daidai ma ya yi ya ba da farilla na'am Eh, amma an fi so ka zo da su cikakku kamar yadda ka yi su da farko na'am sai ne barka da wata malami ya himma alhamdulillah izziya shafi ha ba ni izziya ba yau shafi idan nawa ne shafi na sha biyar to ina za mu tashi fasulun ladewa kenan insha Allah fara'idul wudu'i farlan alwala sab'atun guda bakwai ne.
na'am
al'ula farilla ta farko anniyatu niyya na'am wa hiya alqasd ita ce nufin yin alwala bil qalbi a zuciya na'am na'am kudura farillan alwala a zuci na'am fa yanwi mutum yana yin niyya ne bi qalbihi a zuciyarsa na'am inda gasul wajihi a wajen wanke fuskarsa na'am kamar yadda je muka yi bayani a ahalari wajen farilla alwala lokacin da zaka fara alwala na'am to zaka kudura niyyar sunnonin alwala ne na'am na'am domin aikin sunna za ka fara wanke hannu ya nan kurkurar baki shaƙa ruwa facewa duka waɗannan sunna ne to lokacin da ka zo wanke fuska to anan za ka da niyyar farillar alwala shi ne ke fayyani bi kalbi inda gasilu inda gasilu wajhi yana niyyar farillar alwala ne a zuciyarsa lokacin da ya zo wanke fuskarsa zai yi niyyar faradar wudu'i shi ne mafuli na fayanwi fayanwi yana yin niyyar faradar wudu'i farillan alwala bi kalbihi a zuciyarsa inda gasin wajehi yayin wanke fuskar aw rafa alhadasi ko kuma zai kudura niyyar daukewan hadasi an tilkal a'aba'i kenan ga wannan gabobin idan mutum ya alwala in yi fitsari ko tuba ba alwala ta kare ba yanzu ya zama muhaddis mai hadasi ko to ai in ya zo ya alwala kamar ya ɗauke wannan hadasin ne a wannan gabobin yanzu ya zama mai tsarki ba mai hadasi ba to ko bai kudura niyyar farillar alwala ba in ya zo wanke fuska ya kudura niyyar ɗauke hadasi ga wannan gabobin zai wanke su da niyyar ɗauke musu hadasi su zama masu tsarki shi ke nan niyya tawa wadatu au istibata ma kana hadasu mani aminu ko kuma ya wanke fuska da gabobin farilla da niyyar neman halatta abin da hadasi ya kasance ya yi hani gare shi kowanne ya kudura a cikin ukun nan niyyarsa ta yi ka gane neman halatta abin da hadasi ya kasance ya yi hani gare shi idan mutum bayi da alwala ba yana da hadasi ba alhadasul asgaru to ai da halatta yayi sallah ba babu alwala to ya kudula zai wanke gabobin nan da niyyar neman halatta abin da hadasin nan ya hana shi na ce sallah in kuma dawashi ne ba an haramta ba sai da alwala to zai yi alwalan nan da niyyar neman halatta abin da hadasi ya hana shi shine dawashi in taba qur'ani ne ba an zai sai da alwala ba to zai yi alwalan nan ko zai wanke gabobin nan na farilla da niyyar istibata neman halattawan ma kana alhadasu abin da hadasi ya kasance mali an yayi hali minu gare duk wannan idan ya kudura ɗaya a cikin ukun nan niyyarsa ta inganta ko dai ya kudura niyyar farillan alwala kaɗai na farko kenan ko kuma ya kudura رفع الحدث زي da niyyar ɗaukewan hadasi gaban wannan gaɓoɓin da zai wanke ko kuma niyyar neman halatta abin da hadasi ya kasance ma ni aminu ya yi hali da a saniyatu farilla ta biyu gasulu jami'in waje wanke baki ɗayan fuska gaba ɗayanta wa hadduhu iyakar fuska ɗulan ga tsawo min manabidi sharin ra'asi daga matsalar gashin kai ne al-mu'tadi wanda aka saba al'ada inda aka saba al'ada shine goshi to daga nashi wanko fuska wanda yake da sanko ba zai wuce sai inda ya tanda gashi ba da gashi ya fara wanda yake da girar buri a ganmu kenan gashin kansa ya zo nan to sai ya wuce ya zo al-mu'tadi daga nan zai wanko tun daga nan ila akirin zaƙari zuwa ƙarshen muƙamiki wannan ƙashin da haƙori yake cikinsa shi da muƙamiki ko to tsawon fuska kenan tun daga goshi har zuwa ƙarshen muƙamiki wa arban ga faɗi kuma can ba ya ce wa hadduhu ɗulan ba ai wa hadduhu arban iyakar fuska ga faɗi inda ake wankewa ma bainal uzunai ne abin da yake tsakanin kunnuwa guda biyu abin da yake tsakanin kunnan dama da kunnan hagu kewayen fuska gaba ɗayansa ake wankewa idan mutum ya wanke fuska ƙasa da wannan to ya bar lum'a ya bar farilla wa ya tafaqqadu mai wanke fuska yana bibiya fi gasili cikin wancewarsa yana bibiyar a sajira da ba yi tattare-tattaren nan na goshinsa in yana da fata mai tattalewa a goshi wahiyar ta ce a takamisu wannan fata mai tattara allafi ta kuno ta take kasancewa fil jabhati a cikin goshi in yana da yana to ya bibiye ta shine tafakkudi kamar da Allah ce wata faqada tsaira fa qala ma li la al hudud am kana min al ghaibina at tafakkudu kamar bincike da bibiyar sanin abu to amma anan bibiyar wankewa yake mu dinga bibiyar gurin da yake da tattala a goshinsa wa zahirar shafatai ne haka nan ya dinga bibiyar mabayyanin leɓen bakinsa guda biyu duk yana cikin zahirin fuska in yi zai wanke fuska kar ya haka yau in yi akwai masu yin haka to in yi haka ya bar lum'a zahirin leɓen a shafatu ɗin leɓe to dukkan su guda biyu aka yi ta sani a shafatai na sama da na ƙasa zahirin su sai ya cuccuɗa a cikin wankewar alwala wa ma bainal mansiraini da abin da yake tsakanin kofofin hanci guda biyu ya tabbatar ya cuccuɗa shi a wanke fuska to alhamdulillah sai mu wajibu takhlidu sha'ar lihiya sai ne mun ka lafiya ya himma alhamdulillah ah wannan su barka da shigowa eh eh eh in za ka tafi sai ka yi alwala kana tafiya in ta walwale to an maka rangwame domin addarura su bihul mahazurat sannan kuma ba shi kaɗai kuke ɗauka ba yawwa to in dai ba shi kaɗai ba ne zalla shi ma ana samun afuwa kamar da mai askari ya kawo yana cikin abu kai ne ya ɗaukan wani abu ba shi ba to wani an maka langwame ko babu alwala ko da yana shi kuma ka iya ɗauka amma dai ya zama lokacin tashin tafiyar lokacin ɗauka ɗin kayi alwala kana tafi inda rura ta sa alwala ta warware shi kenan har sai inda ka je eh suke zama zalla eh saboda kar a yi wasa da su eh duka suna cikin ran tashi ba ɗaukar su ake ba da su ɗin fa ake ka fara alwalarka da farko duk inda za ka je in ka ɗauka kana tafiya da ruwa ta sa alwala ta walwale shi kenan sanda ka samu guri ka samu nutsuwa sai ka jaddada alwala ina za mu tashi mun shiga babu kulbuyuyi to shafi na nawa ne samar dani risala ɗari uku ko hudu to to shi ne babban bugu ɗari uku da ashirin da shida ne gajeren bugu fa ɗari hudu da casa'in da nawa da casa'in da shida to ina muka ce za a tashi wala yajuzu tafadul fil jinsil wahidi at tafadul yin fifiko fil jinsil wahidi cikin jinsi daya wala yajuzu baya halatta fi ma yudda cikin abin da ake ajiyarsa min al fawakih al yabisa na 'ya'yan itaciya na marmari busassu ko al yabisa mai bushewa ya yi taso akwai masu karba a jiya yi irin su dibino shi ma ita ɗaya tace ne na marmari irin su abin nan zaitun da zabi inabi kenan duka wannan alfawakihul ya bisa ne to waɗannan kamtun da suna karban ajiya baya halatta a yi fifiko a musanyen firjinsul wahid a jinsi ɗaya wasa'ir idami da sauran kayan miya wanda yana karban ajiya wanda muka faɗi nau'o'in su jiya irin su albasa da ba ta karban ajiya ko wadda ami da kayan abinci wa sharabi da abin sha wanda yake karban ajiya baya halatta a yi fifi ko a tsakanin su wajen musanye illa alma'a sai dai ruwa wahada shi kadai eh alma'u laysa ribawiyyan shi ruwa baya shiga riba ba a jiya ba haike kara ma yana ko to amma babu laifi ka ba da ruwan zartsi bokiti biyu a baka ruwan daɗi bokiti ɗaya ko ka ba da ruwan zamzam ba ka ga zamzam ya fi kowanne tsada ka ba da zamzam lita ɗaya sai a baka ruwan famfo durom ko fiye da duro ɗaya ba ka ga fiya wata ɗaya ka ba sai a baka jarka ɗaya ko ko ka ɗauko faro ruwa ne ka bani sai a baka baron gaba to wannan babu laifi a fifita ruwa akan ruwa wa maktalafat ajnasuhu da abin da jinsosin sa ya saba da juna min zalika na irin waɗannan abubuwan babu laifi a yi menene jinsi ya saba kamar gero da shinkafa kaga jin kisu daban-daban in mutum ya zama ruwa biyu ba ta masa galan gawuri kaga yawa kaga ye kuma dai gawurin galo ko yawa kaga ya zama washe da shinkafa da jihar hausa to kaga jinsu ya saba ko Na'am.
to babu laifi ka fifita shinkafa akan gero Na'am.
ko ka fifita gero akan shinkafa Na'am.
ko ka fifita alkama akan dawa ko masara ko ka fifita wani akan wani in dai jinsin ya saba amma fa sharadin nan na yadda biyadin yana nan Na'am.
in dai musanya za a yi Na'am.
wa wa min sa'il humubi da sauran ƙwayanni Na'am.
wasu mari da 'ya'yan itatuwa Na'am.
wanda suke bushewa Na'am.
wadda ami da kayan abinci Na'am.
to fala ba sa babu fifiko bit tafadul fi Na'am.
da yin fifiko a cikin sa amma dai sharadin yadan biyadin yana nan yawa ya zamanto yadan biyadin hannu da hannu Na'am.
wala yajuzu tafadul yin fifiko baya halatta Na'am.
fil jinsil wahid cikin jinsi ɗaya minhu na waɗannan kayan abinci da kayan miya illa fil khudar sai dai cikin kwarra Na'am.
eh eh akhdar ba guda ɗaya ba al khudar koraye to Na'am.
na ma gwalu-gwalu a irin su a'a ai da mu ya cikin fawaki ba ya da zaki ba irin su gurji Na'am.
eh gurji shi ba za ka ce mana dan marmari ba dan ba zaki ne da shi ba ba ya cikin fawaki Na'am.
da kokomba da su yalo Na'am. Na'am.
da gauta shi ka yi ɗaci ne ma da shi eh amma ana ci ba za ka yi masa fawaki ba ko yawa to irin su shine ne su ne alkuza Na'am.
walfawaki da ya itatuwa na marmari wanda ba sa bushewa Na'am.
to an shigo irin su lemo din da mangoro da ayaba da sauransu da su goba yi mana duk- duk- duka suna cikin fawaki ne tun da zuwa da zaki suna fata an gane wai jami'a na fakiya Na'am.
aka ce fawaki Na'am.
a cikin ƙwararri da ya zo da mufradi da jami'a sai ya faki hatun والنقل كو ذات الأكمام فا- فاكهة كنا أقول فواكه كثيرة ذكا ذكا فاكهة القرآن جمع إلى مفرد والقم أما إذا الكما Na'am.
الكما Na'am.
ممن ينقايا Na'am.
والشعير ده شعير الكما لماذا كيسون قايا نعم.
والسلط ده سلط الكما لقنانا قايا نعم.
كجنس واحد كمان جنس دين Na'am.
da kamu da sha'iru da sultu duk alkamar Na'am.
fi ma ya hillu cikin abin da yake halatta minhu wa ya harumu da abin da yake haramta Na'am.
in za ka yi musanyen kamu da sha'iru to babu fifiko Na'am.
daidai wa daida misulan bi misul Na'am.
in za ka yi musanyen sha'iru da sultu shi ma ya zama misulan bi misulin yadan bi yadin amma idan za ka yi musanyen kamu da dukun gero ko za ka yi musanyen sha'iru da dukunu ko za ka yi musanyen sultu da dukunu da wannan babu laifi don ka fifita wani akan wani shi ne ka jinsu wahidin shi ma ya hillu cewa abin da yake halatta an za ka yi musanye da wani jinsi daban wa ya harumu da kuma abin da yake haramta in za ka yi musanyen su a junan su kamu da sha'iru ko sha'iru da sultu duk ka jinsi ɗaya ne wa zabibu shi ma zabib busasshen inabi kullu dukkan sa sifin nau'i ɗaya ne ka gane ai kamar ita masa jinsin din ne shine sinful eh sinfi ɗaya ne bi ma'ana nau'i ɗaya ne shi ma ka san kala kala ne shi zabib din akwai baki akwai ja akwai mai haske akwai kore kore ma akwai yalo to duka wannan duk abu ɗaya ne za ka yi musanyen jan da farin daidai wa da hannu da hannu wattabru shi ma dibino kulluhu dukkansa simful nau'i ɗaya ne jinsi ɗaya ne dibino ya fi kowane ɗan kaciya yawan nau'o'i ko yawan nau'i nau'i shi ne kala ba da turanci to ya fi su yawan kaloli sai iya wanda ka taba gani ko ka taba sani yana da jinsi da nau'i ya- ya- ya ya fi goma to dukkansa simful a matsayin jinsi ɗaya ne wajen musanyi za ka ba da wannan simfi a baka wancan simfi to babu fifi da mai bauri da mai zaki duka ɗaya ne babu fifi ku abinda aka hana shine muzabana za mu zo maganarsa cinikin ɗanye da bushashe ba za ka ba da ɗanyen dibino a baka bushashen dibino ba wannan ka haramu in dai jinsin ɗaya ne wannan kuma an hana ko la misla bi misli wala mutafadila saboda me ba yanda za a yi su zama ɗaya in kai daidai wa daida wannan bushashe ne kwano ɗaya wannan ɗanyensa ne kwano ɗaya to an cuci ne bushashe sanda ɗanyen nan ya bushe ba zai kai yawan wancan bushashe in ka ƙara kuma kai mai ɗanye to labudda sai ya saba in ya bushe ko ya wuce wancan ko kuma har yanzu ya kasa ba zai saba zama daidai ba to sai shari'a ta hana muzabana da likin ɗanye da bushashe min jinsin wahidi amma in ba haka ba shi dibino dukkansa sun fi ɗaya ne in za ka yi musanyansa wannan kala da wancan kala to zama misulan da misulin yadan da yadi wal kidiniyatu amma masu kwanso asnafun a jinsin su daban-daban ne da ce maka simple ba asnaf eh wake daban gyada daban ko waken soya daban amma dukkan su ne masu kwanso ne yawa da su gujiya ko gangana filguri a cikin ciniki ka gane ya yi wakta lafafi ya kaunu malikin amma faɗin man malik ya saba fiya a cikinta ya yi magana biyu wani lokaci ya ce simple wani lokaci ya ce asinafu ya ce ka iya fifitawa tsakanin wake da ɗayan da gangala ko waken soya wani lokaci kuma ya sun fi ne babu fifinku wannan tilbiyu kenan wallan yaktalib qawlu amma fadin sa bai saba ba fi zakata cikin zakka Allah sinfin wayrin cewa sun fi ne a gane ai da jan wake da farin wake duka sun fi ne da gangala da nau'o'inta sun fi ɗaya ne shi ma waken soya da nau'o'insa duka sun fi ɗaya ne a cikin zakka an ka noma farin wake da jan wake in sun an ka haɗa lissafin ya kai lissafi ka shirya musu zakka wani humu zawatin arba'i nama jami'a na lahamu wa lahami ɗairin ma yi sau luhumu ismul jam'i ne namomin dabbobi masu ƙafa hudu zawatul arba'i wanda ake min al'ami na dabbobin ni'ima na gida kenan an ce al'amu raƙuni da saniya da tubakai da awakai su ne al'am to dukkansu ba kafa hudu da su ba kuma dukkansu dabbobi ne na gida ba falautarsu ake a daji ba walwashi da kuma naman dabbobin daji masu kafa hudu da suke da kamanni da irin waɗannan dabbobin na gida na lal'am sun fi ɗaya naman fa naman saniya shi ne naman raƙuni shi ne naman akuya shi ne naman tinki in za ka yi musanyi da halatta ka fifita wannan akan wannan ko ka kaskanta wannan akan wancan kaga dai wajen saya sun ce naman karamar dabba ai ya fi tsada naman rago ai ya fi na akuya ya fi na saniya ya fi na rago wanda yake biya mana sai na akuya na karamar dabba sannan a je naman raƙumi a yanzu dai ya fi lafiya sannan naman saniya ko to wannan wajen saya da wani abu kenan amma an a junan su zaka musanya to daidai wa daida in ka bada naman saniya kilo daya to haka za a baka naman rago kilo daya saboda mai simple wannan zawatul arba'in min al'ami kenan to in ka zo zawatul zawatul arba'in min al-wahashi da na daji namun daji to naman saniya shine naman ƙauna shine naman barewa shine naman gada shine naman raƙumin dawa in za a yi musulmi haka na naman barewa shine naman gada shine naman raƙumin jeji shine naman ƙauna shine naman saniya shine naman akuya shine naman raƙumi da na gida da na daji a junansu ko kuma da wancan da wannan duka sun fi ɗaya ne don haɗe maka su yi walhumu zawatil arba'i min al'ami wal wahash shi ya jefa musu kalma da yake simple duka nau'i ɗaya ne babu fifiko an za a yi musanyin na'am wal humu tsere haka nan naman tsuntsu na'am kulli dukkan sa simple na'am na'am abin da ake yi da tsuntsu a nan duk wani abu mai fuka fi na'am
har har kaza na'am har har agwagwa na'am eh duk da yake kulli da wanda yake dawa Na.
da mene zabuwa na'am da ta gida da ta gari na'am kuma da burola na'am la tu la- kajin gidan gona da kajin gida da baru Na.
da hasbiya duka sun fi ɗaya ne in za a yi musanyi har naman jumuna da ɗawi ba su ba su fi tsada ba eh to in za ka yi musanyi naman jumuna da naman agwagwa duk ɗaya ne ko naman ɗawi a waka naman agwagwa duk da dama aune na kilo na mizani yawa idan ka auna wannan kilo to haka za ka auna wancan walhumu dawabil ma'i haka nan naman dabbar ruwa dabbobin ruwa kulliya dukkan ta simple nau'i ɗaya ne ba fifiko naman kifi da naman kada da naman dolina da karar ruwa da ragon ruwa da naman kwado su ma kana cin kwado eh duka sun fi ɗaya ne, da kaguwa da da dodon gori duk ba suna ci ba to duk sun fi ɗaya ne babu fifiko to ba wai nama kadai ba wa ma tawallada abin da ya haifu min luhumil jinsul wahid daga naman jinsi daya min shahamin na kitse wa huwa kalahami shi ba kamar naman ne za ka ba da kitsen haniya a baka naman rago daidai wa daida tunda me haifar da kitse nama ko to ba shi ba kayan ciki shi ma daidai yake da jan nama in ka ba da kilo na kayan ciki za- kana son jan nama daidai wa daida za a baka inda ya fito daga cikin waɗannan dabbobi da mu- da muka ambata wa albanu zalika sinfi nono albanu shine na allaban nonon wannan sinfi da muka ambata nonon saniya da nonon raƙumi da nonon akuya da nonon tinkiya duk ɗaya ne in za ka yi musayi yadda ka ba da wannan haka za a baka wancan babu fifiko manzo Allah ya ce wa man zaga a wista zaga duk wanda yayi ƙari ko ya nemi a ƙara mar to fa huwa riban ya ci riba ba nono kadai ba wa zubunuhu da dakashinsa wa sabnuhu da man shanunsa simple din nau'i ɗaya ne in za ka ba da nonon saniya a baka nonon raƙumi ɗaya ne in za ka ba da nonon raƙumi a baka man shanu duk ɗaya ne in za ka ba da man shanu a baka dakashi daidai wa daida ba ƙari babu rage to alhamdulillah Sai ne. a ana maganin abin da ya fita a nono ka ce shi zai jubul shi ma nono ai yana da maiƙo ko kun banda nono la kuma sun ce shi ne bai da maiƙo jubul dakashi baka san dakashi ba to yawwa sai ne eh da da gurji da da kokomba a haka sai ana yi ko ai kudan ba sa karban ajiya a jinsi ɗaya za ka iya fifiko su wannan askari shaji Hmm? a haihuwa an haifa a kuya za ka ce Na? eh A- ba dabbar ruwa ba ne dabbar ruwa ne sun ka halal ne eh sai dai in kana ƙyaƙƙen yi ka bari ba suna ci ba ba laifi sai ne ba kwano ba cin cin anguluma halal ne tun da tun da koyi take kuma tana da fuka fiki tsuntsu ne ɗari hudu da bakwai yawa askari ɗari hudu da bakwai ina za mu tashi wahiya ita lantsuwar da ake yi a wajen shari'a ita ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba tallahi allazi ba ba wallahi allazi ba ba kuma iya billahi kadai ba sai kara da wannan jumla na rantse da Allah allazi wanda la ilaha babu abun bauta da gaskiya illa huwa sai shi wannan ita ce sigar rantsuwa da ake yi a wajen shari'a in kai wata sabanin wannan koda da sunan Allah ne to bata inganta ba sai ka zo kai wannan lafazin ya halibu kuma mai rantsewar yana rantsewa ne ala fi'ilihi a bisa aikinsa alal batti a bisa yanke babu kokonto a bisa tabbas shine albatti musa yankan batta ne ko a bisa yanke ba shakku ba wani kwana na rantse da Allah wanda ba abu da ta kai shi ni nayi kaza ko ban yi kaza ba ko ina bin sa kaza ko baya bi na kaza alal batti ba wani kwana wa ala fi'li ghairi amma in zai rantsu akan aikin waninsa shi shaida ne zai rantse da Allah to zai rantse ne alal ilimi abu sa sani ni dai iya sani na na rantse da Allah Ka- kaza ne ya faru amma in fi ilimi ne alal bacci ba ba magana sani Ah, kai kai ba kai kai ba ai shi ne ba magana ka sani ko baka sani ba kai ko baka yi ba ake nema hakki akwai ko babu shi ake nema amma ya kai aikin wani ne to zai rantse alal ilimi abu sa sani ko da akwai wani abu da ya saba wannan shi bai sani shi dai abin da ya sani dai iya sanin sa ne yawa abu kaza ne wa tugallazu ana kaurara rantsuwa ai wa tugallazu yaminu ana kaurara rantsuwa bil makali waz zaman da guri da kuma lokaci ka gane ai in a kusa da maka ne a ce aje bakin ɗakin ka'aba bil makani kenan an kusa da madina ne a ce a je gaban mimbarin manzan Allah ya rantse idan a kudus ne a ce a je masallacin kudus in kafiri ne a ce a je ɗakin gunkinsa yi in- inda yake hai- haisu yu'azzimu inda yake girmamawa a je amma dai zai rantse ne da Allah ba za ku yadda ya rantse da gunki ba eh tun da shari'a musulunci ake yi kuma a- a kasar musulmi yake zai rantse muku da Allah ne amma a je gaban gunki ya yi ido hudu da gunkin ya rantse idan kirista ne a je coci ana kaura da bil makani da guri kenan wani zamani haka nan ana kaurara ta da lokaci a ce a bari sharar juma'a zarfin zamani kenan ka gane ya ko ko ku a ce a bari sharar idi ya zo ya rantse la bi zaratul alfazi amma ba a kaurara ta da ƙarin lafuzza ba za ta yi billahi allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ba irin zai su ba a dai ba ce la ilaha illa huwa ba a kaurara da- da ƙarin lafuzza amma ana kaurara ta da guri da kuma lokaci wala ya halifu illa min bari rasulillah amma mai rantsuwa ba a sashi ya rantsi a gaban mimbarin manzon Allah ba mun ce tubalabi bil makani ba to ba za a sashi ya rantsi a gaban mimbarin manzon Allah ba ala aqalla min rubu'i dinari abu sa haƙƙin da yake mafi karanta daga rubu'in dinari sai shari'a ta kai rubu'in dinari zuwa sama haƙƙin da ake shari'a a kai sannan ake zuwa gaban mimbarin manzon Allah Ya- ya ya kai haddul qadi kenan ya kai iyakan da ake yanke hannun balawo ko kuma aƙallu sadaki shi ne rubu dinari wa- wa- wa- wa yursilu ila zatil hijri man yuhallifuha wa yursilu alqali kenan sai yursalu ba ko alaibu ba za ka yursilu ne yau to shi kenan alqali kenan mabnun lil fa'ili wa yursilu alqali yana aikawa ila zatil hijri zuwa ga ma'abociyar budurci wanda ba ta fita budurwa ce ba a saba ganinta a titi ba ba ta saba yawace yawace ba sai shari'a ya kama da ita za a yi ko tana cikin wacce za ta ba da shaida ko tana cikin wanda za su yi rantsuwa to alkali zai aika man yuhallifuha wanda zai rantsar da ita ba ba za su fito don shari'a ba tunda ɗabi'ata da al'adarta ana kare mutuncinta ba ta ba ta saba yawace yawace ba ba saba ganin ta a titi ba to aka kawo ta gaban kotu ga jama'a iri iri ƙarshenta ma ba za ta iya yi ba saboda wata saba ganin mutane haka ba yawwa amma wata ta saba yawo ita ce kasuwa ita ce jami'a ita ce kwaleji Eh, har bulaguro ma za ta yi ta kare a mota ta tafi bulaguro ta dawo ta je farin kaya kano ta dawo a wannan ta zo gaba alƙali Allah to a ina zai kwana a tasha kuma kuma tana da aure wata budurwa ma to kaga wannan ba daidai bane to irin wannan ba su da wannan alfarmar su zo gaba alƙali su yi rantsuwa wala man ali kasmiha kuma ba ba za a hana abokin husuma ta je wajenta ba abokin shari'a ta shine kasmi kasmani baga babu na ala ba'dun ba to ba za ba a hana abokin husumar ta ko kuma abokin husumar ta ba yi da haƙƙin hani da ce shi sai ka zo kotu shi ba za a je gida a surranta a je a rantsar da ita ba alƙali wakilin fa zai tura wanda ya yarda da shi wata hadurul barizatu mai bayyana daga mubaraza hausawa su ce albozara wata tana ai wata albozara ce ba ta da kamun kai tana tafiya a layi bagazar bagazar ba ita ce albozara ba hausawa sun sa ta albarizatu ne albarizatu mai bayyana a titi ka gane ai daga albarizu mai bayyana albarizatu mace mai bayyana to ta haduru majalisar hukumi za ta halarci majalisar hukunci shine kotu tunda ita ta saba fita kullum sai ta fita ko ko suna ko aure ko wane ne ba ta zama a gida to wannan za ta halarci majalisar hukumi majalisar hukunci wa yustahlaku al-qasmu ko yastahlifu ne ko yustahlifu alaihu ba naka yu ne ko ya to shi kenan mabnun lil majhuli kenan wa yustahlifu al khasm ana neman rantsuwar abokin shari'a lil warisu tajiri da yake shari'a da magaji karami maraya ne ubansa ya mutu shi kuma wani ya zo yana shari'a da shi akan wata dukiya ta uban yanzu ba ta zama ta magaji ba yanzu ba uban ne da kuka yi da shi a wajen shari'ar kan tunda shi ya mutu ɗansa ne magaji kuma ga shi ƙarami eh to za a nemi rantsewarsa shi alkazum abokin husuma to ana neman rantsewarsa lilwari su sajiri ga magaji ƙarami fai za balaga idan shi magajin ya balaga to halafa zai lantse ma shairi tare da shaidarsa kamar hukuncin da muka faɗa a baya to alhamdulillah sai mu tashi wa mata rakal kiyama bi bayyinati ma al qudrat sai me Allahu alwadihu fayadu ka ga wancan ta ji ka gani sai yana wuce ka san ya gan shi ba waye tsewa ba a dabu ba ne allahul wadi shafi na nawa allahul wadi shafi na sittin da ɗaya to ina ne za mu tashi muna cikin na'afi to albasu ku shafi na hamsin da takwas ne البهر كل كلمة من الكلمات الثلاث dukkan wata kalma ɗaya daga cikin kalmomin nan guda uku kalmar mufidun da fasihun ko da aljamilatu san'atul isman lazi qablaha tana siffanta sunan da ya gabace ta ne Jalali, oh to haka ne ga ita aje alwakatar jamila ba, haka ne, mufidun da aka ce kita haza kitabun mufidun, da aka ce karatu kitabun mufidan, da kuma aka ce haza maidanun fasihun, da aka ce tafatta hatil wardatul jamilatu. waɗannan sunaye guda uku kowanne sana'atu tana siffanta al'isma allazi qabla sunan da ya gabace ta wanda suna ne ya gabaci mufidu shine kitabun to mufidun yana siffanta littafi da suna mai amfani ne haka nan fasihun yana siffanta mai dami shi ne ya gabaci fasihun to yana siffanta maka fage filin sukuwa cewa mai yalwa ne haka nan jamila tana fassa tana siffanta maka alwarda cewa wannan fure ko fulawa jamila kyakkyawa ne ai abin nufi ta dullu tana nuni ne ala sifatin abu abu sa wata sifa fi da take cikin sa na na ta shadda ne akan yawo ai ko ayu yawa to wannan yayi shadda daurewa za a yi ai ta dullu ala sifatin wannan takurin na sifatin shi ma wata rike ne ko biyu to mu da yayi duk wanda yayi guda ɗaya ya ƙara wancan ayyu din ya zama ai ai abin nufi ta dullu ita wannan suna na biyun tana nuni ala sifati abu sa wata sifa ko wata kama fi ka ganin bai ce ala na'atin ba saboda da na'atu da sifatu da abu ne tana nuni ne abu sa wata sifa fi da take cikin wannan kitabun din ko wannan maidanun din ko wannan alwardatu din wata sifa ce da yake so ya siffanta maka ita walizalika to a dalilin wannan su samma ake ambaton wannan kalma la'atan da sunan la'aci sifa dan da yake sifatan ba sai la'atan bayan ya ce ala sifatin fi wa yusamma al-ismu allazi qablaha ana ambaton sunan da ya gabace ta kitabun din da maidanin da alwardatu ana ce masa man'utan abin siffantawa kamar ka ce mausufan ne kamar sifa da mausuf la'at da man'ut sunan farko shine man'uti abin siffantawa suna na biyu shine la'atul sifa da yake siffanta man'uti abin siffantawa alhamdulillah sai ne alai guba akwai alai guba kafin attaji ɗari da hamsin da akwai da yawa da malam yakubu ne satun nan bai fito ba tun da tamrini na nawa to shi ma tamrini na hudu kawin arba'a jumalin ka kasantar da jumloli guda hudu يكون المبتدأ فيها معرفا المبتدأ شين خبر كان لا يكون معرفا شين اسم كان المبتدأ معرفا شين خبر كان يكون المبتدا فيها معرفا المبتدا فيها مبتدا da yake cikin jumla ko ta jumla hudu yakun ya kasance mu'arrafa abai wa ma'rifa bil alif wal lam eh nan kaza da san ba ya ka maka jumlolin ba ya cire wasu abu ya ce kai kai zaka kawo kalmomin karshe ko na tsakiya ko na farko to nan jumlan ma gaba ɗaya kai zaka kirkiro ta kuma har har har guda za ta zama jumla ismiya mai ɗauke da mubtada da labari to amma mubtadan da zai zo a kowace jumla ya zama abin yau ma'arifa bil alifi wallahi kamar albustanu jamilu bai ce labarin dole sai ya zama da ma'arifa ba shi dai mubtada ya zama al-mu'arraf bil alifi wallahi sai ka ce albustanu jamilu alma'u نزيف المسجد واسع البيت ضيق على المثال ko jamilu shi yawa irin waɗannan yake ne ba guda hudu sannan na biyu kawin arba'a jumali ka kasantar da jumloli hudu fi'iliya ita kuma jumla fi'iliya ba jumla ismiya ba ya kunu maf'ulu bihi maf'ulun bihi da zai zo a cikin jumlar ya zamanto mu'arrafa abin yau ma'arifa bil alif wal lam da alif da lam ka gane yayi kamar ka ce da kala aliyun albaba kaga da kala fi'lu madri ya zama jumla fi'iliya ko to aliyun shine fa'ilun marfu'un to maf'ulun bihi shine albaba kaga ya zama mu'arrafan bil alif wal lam ko zahaba zaidun albustan zaidu ya tafi gona albustan shine maf'ulun bihi mansubu to ka masa kuma ma'arifa alif da lam na uku kawin arba'a jumali ka kasantar da jumloli guda hudu fi'iliya ita kuma ita ma jumla fi'iliya تشتمل على اسم مجرور معرف معرف بعل tana kunshe da suna abin yi wa kisra kuma da aka masa ma'arifa da alif da lam ka gane ai kamar ka ce marra aliyun bil masjidi marra aliyun bil masjid ali ya wuce ta wajen masallaci kaga marra fi'lu ma ya zama jumla fi'iliya aliyu shine fa'ilun marfu'un to bil masjidi shine jaru wa majrurun kaga ka kawo ismul sharri ala ismin shine al masjidi majrurun da aka masa jarra kuma mu'arrafun an masa ma'rifa bil bi al mun ce bil masjidi to irin wannan zaka kawo ita ma arba'a jumali har guda hudu to alhamdulillah sai ne tajul jami'u lil usul
me ake koya ana karatu kuma su ji
shafi na nawa a cikin ne a cikin hadisi na nawa za mu tashi to na sa alama yawwa a cikin albabu salisu fi fada'il dini an mu'azab bin jabal radiyallahu anhu an rawaito hadisi daga sayyidina mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا روتو daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma min ahad yashhadu an la ilaha illa Allah ba wani mutum da ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ya shaida ya yarda cewa annabi muhammadu manzon Allah ne sidqan kuma ya faɗi wannan da gaske min kalbi tun daga zuciyarsa ka gane yayi har kuma harshensa ya furta aka shaida illa harama Allahu ala nar sai Allah ya haramta shi ga barin wuta wuta ba za ta ci naman sa ba qala sai mu'azu kan jabal yace ya rasulullah a fa la ukdiru bihin nas yanzu ba na ba wa mutane labari bihi da wannan falala ba muna magana fada'iluddin ko ba na ba wa mutane ba bihi da falalar wannan kalma fa ya tabbiru su farin ciki cewa duk wanda ya faɗi ta da gaskiya ba da munafurci ba zai shiga aljanna ala sai manzo Allah ya ce idan ya takilu idan yayin nan in ka ba su labari ya takilu za su shantake mutum ya kin aiki ai ai na shaida na yadda har zuci Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai su shantake ka'ida kuma amanu wa abilu salihati yawa sun ba da gaskiya sun aikata kyawawan ayyuka to sai su dogara da ba da gaskiyar kadai ba za su yi wa abilu salihati ba shine idan ya takilu ai ala haza yattakilu ala haza addini shari za su dogara akan wannan wa yatrukuna al'amala kaji ba su bar yin aiki kalmar da yake min kalbi din nan ai muqinan yana mai sakankancewa wa mukhlisan yana mai tsarkake zuciyarsa biya da ita babu munafurci da yace illa harama Allah ala nari na goma ba yace ai kana haza fi awwalil islam kama sabaka an zuhuri wannan ya karanta a farkon musulunci ne manzo Allah ya faɗi wannan kamar yadda ruwaya ta rawaita daga fassara kai daga Imam Zuhuri awul muradu bin nari narul khulud wuta ta dawwama ake nufi ba za ka dawoma bane a wutar Allah zai haramta maka wuta madawwamiya in dai akwai wannan kalmar ka mutu amma ba kai aiki mai kyau ba ko ka je da munanan ayyuka ba ba hana ka shiga wuta ba sai dai daga baya kuma ka fito ka je ka shiga aljanna da haka sai illa harama Allah haramahu Allah ala nari ana nufin narul kuludi ne wa illa in ba haka ba arad aradatna al'adillatu dala ai wasu dalilai na hadisai addalatu ala ta'azibil usati mai nuni ga azabta da masu sabo arabatuna ta gujiro mana don ka shaida babu abu bauta da gaskiya kadai sai Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne kuma kana zina kana sata kana shan giya amma ka isa da imani kana da eh kana cin haƙƙin mutane ba ka sallah akan lokaci eh kana aikata sabo to akwai kuma ayoyi da suka ce za ka shiga wuta sai dai wannan hadisi ya nuna ba za ka dawo ba ko mun dadewa ko shekara miliyan kai dai a ƙarshe za ka fito shiga aljiya to kaga gaza kar a fara ina fata an gane to maganar haramahu Allahu ala nari da wama a wuta ne ake magana ayoyi ko da Allah ya nuna masu sabo za su shiga wuta ko da suna da imani kamar innal ladina yakuluna amwalan yatama zulman illa ma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira wa qawlu da fadin sa yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran ko yudkhilhu naran khalidan yana madawami fiya a cikin nan harafa da dawamar wa qawlu da fadin sa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وسياتي ان شاء الله عده اصحاب وسو كدايو او احاديث كاي عدد وسو صحابي ba sahabbai ba hadisai za su zo insha Allah fi awwali salat min da farkon magana akan sallah wa fi awwali zakat wal hajj wal buy wal wududi kullu hadaka tasrau tana bayyanawa bi ta'zibil usati da azantar da masu sako ko da suna da imani to fala budda ba ba kwa mina ta'awili sai an yi wannan hadisin ta'awili shine cewa haramahu Allah ala nar Allah ya haramta shi ga wuta ai wutar da wama ake yi ita ce za haramta masa da wama a cikin ta kama kullu kamar da muka faɗa a baya hatta talta imu nususu shari'a har yanda nasosu shari'a za su haɗe al'ilta'amu haɗewa su haɗe wani da ya mu'araba da juna ba wani da bai naƙadi ga juna ba ka gane sai mun yi tawili in ba haka ba kamar wani hadisin zai warware wata aya ko zai warware wani hadisin shi ma wani hadisin zai warware to ai kuma Allah ya ce kaza wani hadisi ya ce kaza to sai ai mata tawili yanda zai dace da sauran nasoshi na shari'a da manzan da ya ce manzan Allah a fala ku zuru bihin nasu yanzu ba na ba mutane labari da wannan hadisi ba fa yin san shiru fi falin ciki kala mulala ta idan ya take in ko ka gaya musu to za su shantake wannan ilimi ne da manzala ya shabanci sayyidina mu'az da shi bai masa izini ya gaya kowa ba dan ya nemi izinin ya ba wa mutane labari manzo Allah ya ce a a in ka gaya musu za su shantake kai dai ka sani to amma a ƙarshe wa akamarar da ya mu'azu sayyidina mu'azu dan jabal ya ba da labarin wannan kalmomi inda mautihi a lokacin mutuwarsa lokacin yana kwance yana duniyar ajali ya tabbatar ba zai tashi ba in ya tafi kuma ya tafi da ilimin wannan hadisi sai ya ba da labari ta'assuman domin gudun zunubi ya yi kalma a ta'assuman ai kurujan min al-ismi domin fita daga laifi ai min zambi kitmanin ilimi domin ya fita ya kukuta daga laifin ko zulubin koya ilimi tunda ilimi ne wala Allah ya sanar da shi in ba faɗa ba kuma kamar ya koyi amma abin yana cin sa rai sai da ya ga zai ga duniya sannan ya gaya wa mutane to anan ya nuna maka karka tantake da wannan hadisi karka dogara da shi ka ƙi yin aiki mai kyau wai dan kana da imani wa anhu ne daga mu'adu dan jabali kala ya ce kuntu ridfan nabi na kasance abu kuturtawan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ridfa da radifu idan duk ma'anar su daya ai rakiban kalfahu ina mahayi kalfahu a bayan doki ko jaki ko raƙumi na manzo Allah kamar ka goyi mutum a bayan mashin ka ko a bayan kekenka to shine radifuka abun kuturtawanka Allah himari yau gashi ya kawo akan jaki. Manzo Allah ya goye ni akan jaki kawai shike a Hausa. Yuqalu lahu ana cewa jakin Ufairu sunan jakinsa. Mun karanta asira. Duk wani abu na manzo Allah yana da suna. Hatta har allura. da musulla da kula tandu da mishi duk abin da yake amfani da akwatinsa na cin abinci da kwaliyarsa ta alwala kowace yana sa mata suna to balatana abu ne rai jakin ma ba guda ɗaya ke shi ba akwai duldulu akwai ufairu eh taguwa ma akwai kasuwa'u akwai wace ce kowanne abun hawansa har takobinsa da garkuwarsa kowane da sunan bayan sunansa na asali na luga yakan sa musu sunaye saboda ko aike ya ɗauko min abu kaza ka san wanda zaka kawo jakin ana ana ce masa ufairu ufairu bit tasgiri ya zo wato tasgirin atiru ne atir sai masa tasgiri ufair mu'azu dan dabba ne na kasance a kuturin jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masa ufairu فقال سيما الله يا معاذ يا كي معاذ دان جبل هل تدري ما حق الله على العباد shin ko ka san menene haƙƙin Allah da yake da shi akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san menene haƙƙin bayi da suke da shi a wajen Allah qultu inji mu'azu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa a'lamu Allah shi ne ya sani bai ce a'lama ba Allahu wa rasuluhu a'lamu inda ake haɗe lamiran nan ya koma na mutum ɗaya eh wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruduhu ba ce an yi ruduhu ma ba ƙala sai manzo Allah ce fa inna haqqallahi 'ala al-ibadi to ka sani haƙƙin Allah da yake da shi akan bayi an yi abudullah su bauta wa Allah shi kadai wala yushriku bihi shay'a kafi tarayya da shi da komai wa haƙƙal ibadi ai wa anna haƙƙal ibadi an ce a can akwai fa inna wa haƙƙal ibadi ala Allah ka sani haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah azza wa jal Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine karya azabtar da duk wanda bai yi tarayya da shi da komai ba قلت سيرت يا رسول الله فلا أبشر الناس إلو إلو وانت نم بعي مغانا أم بسي سابو با أم بسي شركة با كون سكا زو دا إيماني با شركة كولا سن زو دا زنا دا ساتا إذن نا أبو زر وإن زنا وإن سرد sai mu'aja ta a fala ubashirun nasa shin ba na faranta wa mutane rai ba da wannan kalma kala ce la tubashiru kar ka musu albishir fayyattakilu sai su shantake kaga dai irin wancan shi ma iya shi aka sanar rawahu mashakali wa turmuzi waɗannan hadisai guda biyu na wancan da da wannan na biyun wanda mu'azu ya rawaito bukhari da muslim da imamu turmuzi sun rawaice أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنت بين الله أي العمل أفضل wanne aiki ne mafi falala a wajen Allah ai ayi umuri dini aujaba wa arfa'a fi darajati wanne abu ne da su al'amuran addini mafi zama wajibi mafi ɗaukaka cikin daraja ƙala sai ce imanun billahi wa rasuli yin imani da Allah da manzansa ila sai aka ce ثم ماذا sannan sai ne qala al jihad fi sabilillah sannan sai fita jihadi fi sabilillah kila aka ce thumma maza sannan sai ne qala yake hajjun mabrurun sai hajji wanda yake abin kubutarwa daga abubuwan da aka haramta fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wanda ba ai waɗannan a cike ba shine hajjun mabrur da manzo Allah ke laysa lahu jazaa'u illa al janna rawahu al-shaykhani bukhari da muslim sun rawace shi والنسائي ده امام النسائي الحمد لله كما الله ولي الهي مختار الاحاديث النبويه انت خلاص يا بابا مختار حديثي لنا تو اتكلم حرف السين مختار الاحاديث النبويه cikin harkun shi ne hadisi na ashirin da biyu asakiyu mutum mai kyauta ƙaribun min Allah makusanci ne ga Allah duk sanda yake ba da kyauta na yana ƙara kusantowa ubangijinsa ƙaribun min Allah kuma makusanci ne ga mutane kowa yana ƙara zuwa inda yake domin kwaɗayi kyautarsa qaribun min aljannati kuma makusanci ne ga aljanna duk sanda ya bada kyautar nan yana ƙara kusanto aljanna ba'idun min annari kuma malaisanci ne ga wuta yayi nesa da wuta wal bakilu shi kuma rawaci ba'idun min Allah manesanci ne ga Allah yayi nesa da Allah ba'idun min Allah manesanci ne ga mutane kowa yana gudun sa zo mu je gidan hai wani an kaje ko ruwan sha ba zai kama mu ba wanda yake sha'awar zuwa wajen ba'idun min aljannati manesanci ne ga aljanna saboda rowa ta nesanta shi ga aljanna sannan kuma qaribun min annari makusanci ne ga wuta wannan ruwa kullum tana kusanta shi zuwa ga wuta manzo Allah ya ce wal jahilu saki jahili mai kyauta jahili mai yin kyauta ahabbu ila Allah shine mafi soyuwa wajen Allah min abidin bakhilin akan ne bautar Allah marwaci anan manzo Allah ya ce alimin bakhilin ba saboda darajar malami akwai malamai marwata ba sa iya kyauta su suna so a ba su amma su ba sa iya bayarwa eh so watakila saboda faɗaɗa malami sai aka musa shi da da abidi ai ruba abidi dai sa je alimi ai da yawa mai kokarin bauta amma kuma shi ba malami ba to bai ce alimi ba sai ce min abidin bashir amma shi shi jahili ne ba malami ba rawahu turmuzi as-sahabu bainan nisa ma dugo tsakanin mataye zinan bainahun ne laifin zina ne a tsakanin yi to haddi ma an samu sabani cewa a musa haddi kamar da ake haddantar mazinata to malikiya ne aka ce a za a ladabtar da su ne ba haddi irin na zina ba ka me aska ta maka ka fi ilmi a kirarin nisa da ya zo magana yadda ake ta'aziri ake ladautarwa ake yin gargadi yan bulalu haka ko goma ko sha biyu ba za su kai ɗari ba dai ko kuma a ce a jefe ya ce ka fi ilmi a kirarin nisa kamar aikin lalatattun mata ba za a dangata shi da luwaɗi da ake kashewa ko kuma zina da ake yin bulala ko jefewa ba amma dai wajen zunubi babu saɓani as-sahabu bainan nisa'i ma dugo tsakanin mataye zinan bainahun da zai kun zinani tsakanin su wannan hadisi rawahu qadarani as-sakau kyauta shajaratun wata bishiya ce min ashjarul janna daga bishiyar aljanna aka sa wa kyauta suna a duniya asali sunan bishiya ne daga bishiyoyin aljanna a ga sanuwa reshinanta mutadalliyatun ta sauko fi duniya a cikin duniya tushen da saiwa suna aljanna amma reshen ya sauko da aljanna ba tana sama ba to reshen ya yi sauko har duniya kamar a kaga da kusurin mina duk wanda ya riko da reshe ɗaya min hana wannan bishiyar ta asaka'u qada hu zalika al-ghusl wannan rashin zai jashi ila jannati wa aljanna da ma tushen yana ta kaga ya zanka hadisin baya qaribun min al-jannati saboda yayi riko da rashin gidan aljanna wal bukul ita kuma rowa shajaratun min ashjarin nar bishiya ce daga cikin bishiyoyin wuta sanuwa ita ma reshen ta mutadalliyatun ya sauko fi duniya cikin duniya man akala bi gusulin min duk wanda ya riko da reshe ɗaya na ruwa qada hu zalika al gusul wannan reshen na bishiyar ruwa zai jashi ila nari zuwa wajen uwar tasa can wa ummuhu hawiya rawahu al bayhaqi as-sa'adatu arziki dai kullu sa'ada fiye da dukkan arziki shine tsulul umri mutum yayi tsawon kwana fi da'atin lahi a cikin bin Allah wannan ya more wa duniya shine mai arziki a duniya ba mai tara kuɗi ba ibada ba bin Allah ba sa'ada fiye da dukkan sa'ada shine tsawon rayuwa cikin bin Allah rawahu al-qudai as-sa'i ne yin taimako daga as-sa'i as-sa'i alal armilati wal miskin mutumin da yake taimako ga gwamruwa da miskini da miskini mace wanda ba ta da miji kuma ta taɓa yin aure a bar tausayi in ta dawo gidan iyayenta ba za ta samu irin abin da za ta ke samu a wajen iyayen ba na tufafi da abun bukatu na yau da kullum sai dai ta gana yi wa kannanta wani abu Eh, abinci ma kamar san mata za a yi. kuma uwa tana tsago mata kamar kishiyarta ta dawo to tana buƙatar taimako ko da fa tana da uwa da uba ko a gidan iyayenta take Eh, kai din in ka san da wannan ka dinga taimaka mana in ba za a zarge ka da wani abu tsakanin ka san mutane kuma mutane mutane kai za ka yi ne dan Allah dan neman lada amma daga ka fara ba ta ɗaya biyu sai a fara fassara ka to kar ka yi la'akari da wannan kawai Allah yana duba zuciya eh to sai ka bayyana masa ba ba- ba laifi bane ka bayyana masa wa ake nema to tashi ku asai alal almirati wal miskini mutumin da yake taimaka wa gwauruwa kaga ba ce gwauro ba a gwauro ya ya ya ya zai ya aure kato ne ya zai ne ba gwauruwa aka ce sai aka ce kuma wal miskini ko da magidanci ne yana da mata to wanda yake taimaka musu a rayuwa kal mujahidi fi sabilillah a wajen Allah kamar mutumin da ya fita jihadi ne fi sabilillah kullun yana cikin samun lada aw qa'imin layli sa'imin nahar ko kuma ladansa kamar mai tsayuwar dare mai kuma yinin azumi ai, mai azumin yini kamar duk daranka daga yayi sallar isha yake fara nafila baya yankewa sai alfijir ya hudu kamar wanda kullun yake yini da azumi ne ladansa a wajen Allah idan ya taimaka wa goruwa da miskini rawahu shekani bukhari da muslim suka rawaje da annabi hurairah asfafar kaga ita tafiya ta bulaguro qid'atun min al'azabi wani yanki ne na azaba saboda ne yamla'u ahadakum da'amahu wa sharabahu wa nawmahu shi asafarun nan ka san asafar ba namiji ne a larabci shi yasa ka sai yamla'u ba tamla'u ba amma mu tafiya a wajen mu ana kiranta da ta'anisi asafaru tafiya ta bulaguro wani yanki ne na azaba domin yamnau ahadakum yana hana ɗayan ku da'amahu abincinsa da ya saba ci in ma kana ci kana sha to wataƙila ba irin yadda ka saba a gida ba wa sharabahu da abin shansa wa naumuhu da baccinsa wannan kenan in ma kana ci kana sha to ba irin wanda ka saba da shi ba wataƙila ma mai sanyi ne wataƙila ma ya huce wataƙila ma ya yi tsami wataƙila ma ya bushe irin in in kai kana dan samun kaɗan shashi a yini wataƙila a wannan tafiyar abin da ka saba da shi na shan shayi ba zai yiwu ba saboda kana cikin halin tafiya wannan kenan to kuma maganar yana halawa ko wa- wa- yana ɗaukan ma kwata-kwata ba abin da abincin ma wani lokaci baya ci akwai mutum da yana kan tafiya ko an tsaya cin abinci baya zurfo da zai cin abinci hankalin yana kan tafiya in ya kwanta bacci irin kwana ya kama su a hanya gobe za a wuce ko ya kwanta sai da ya ta biyu wannan tafiyar ce a nan in zai yi ma ba zai yi na na kirki ba wani kuma tafiyar galan ma ake yi babu baccin da daddare kwata-kwata duka dai yana ɗaukowa yana hana mutum abincinsa da abincinsa da baccinsa sai maza Allah ce to fa idza qada ahadukum muhimmatahu idan ɗayan ku ya gama abu mai muhimmancin da ya kai shi wannan bulaguran to falyu ajila rujua ila ahli falyu ajili rujua lalle ne gaggauta komowa ila ahli zuwa ga iyalansa kaga sauki ba Allah yake nema mu ko ka je garin da ka je bulaguran an baka masauki ko ka zo ka a hotel ko wani iri ne ko Hilton ne ko Lekon Noga ne ko karshen dai kayan alatu ko me kake ci to fa za ka tuna ka bar iyalanka kana tuna ƴaƴanka kana tuna abokananka da ka saba da su yau da kullum kana tuna garinku wannan ma azaba ne ka rabu da mutanen da ka saba da su da abincin da ka saba da gurin kwanciya da iyalanka in ka fito ba yanda ka saba ganin gari ba wannan kadai ko bakunci ma kadai ka zauna shiru babu da mutanen da ka saba ba shi ma azaba ne رواه أبو هريرة فالحمد لله فاتحة هذا صلاة الفاتح الله يا من تكم بقاتم لبقات ولا نسك أمر شيء من الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله السلام عليكم وعلى وجه الله يبارك الله يبارك الله يبارك